ana karanta shi ne bil ishmam sai da ce la ta'mauna sai kai ismam akan wannan nuna din da take da shadda to wannan gurin kaga babu dama ka zo ka ce a barin karanta shi kalu ya abana malaka la ta'manna ka karanta shi yadda inda rubutun larabci aka yi za a karanta aka za a karanta shi me yasa saboda akwai yadda Allah ya ce a karanta yadda manzansa ya karanta wannan tsarin tauƙifi ne to haka ita ma ibada tauƙifiya ce yadda ta zo daga Allah to ba ta ɗaukan ƙari ba ta ɗaukan ragi ba ta ɗaukan canji ba ta ɗaukan kwasfarima yanzu sallar azhar ibada ce to tauƙifiya ce ba dama yanzu wata ran a wayi gari ya ce ai mutane ɗawainiya ta musu yawa mutane sun shagalci da rayuwa kawai abin da ya kamata a zahar ɗin nan a mai da ita raka biyu to to kifiya ce shi ne ce bi ma'ana abin da yake nufi annahu la yushra'u shay'un minha lalle ba a shar'anta wani abu a cikin ibada duk wani abu da ya shafi ibada ba a shar'anta shi illa bi dalilin min alkitabi was sunna sai an samu dalilin da ya shar'anta wannan abun min alkitabu daga alqur'ani was sunna da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga farkon wannan fasalin zaka gane kenan akwai fahimtoci na kurakurai dangane da wasu bangare na musulmai na taɓa jin wani malami da yake cewa babu abin da aka hana a addini sai dai idan Allah ne ya ce kar a yi ko manzansa ne ya ce kar a yi shi yana ƙoƙarin yanzu ya ba wa bid'a muhalli a cikin addini sai ya ce idan aka ce ma ai annabi bai yi ba ai Allah bai ce a yi ba sai ce wannan ba dalili ba ne dalili kawai Allah ya ce kar a yi ko kuma manzan ya ce kar a yi kaga wannan a ma'anar ibada na tauƙifiya yana da karyayyar fahimta in an shar'anta abu ko da Allah bai ce kar'ai ba manzon Allah bai ce kar'ai ba ma dama Allah bai shar'anta ba manzon Allah bai shar'anta ba to a tsarin ibada yanzu wannan abun ba ibada ba ce shi yasa malam yace annahu la yusra'u shay'un mina ba a shar'anta wani abu daga cikin ita ibada illa bi dalilin min alkitabi was sunna sai akwai dalili daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka babu dalili sai ce wallan wa man lam yushra duk abin da ba a shar'anta shi a alqur'ani da sunna ba yu'tabaru bid'atun mardudatun ana daukan sa bid'a ce a bayar mayarwa duk abin da ba a shar'anta shi ba to ana ɗaukan yanzu wannan abun bid'atun marduda bid'a ce a bar mayarwa wanda Allah subhanahu wata'ala baya so kuma Allah ba zai karba ba kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi mai tsira da amincin Allah ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki kenan kowane iri ne shi yasa ya zo amalan kowane irin aiki ne wani ya aikata laisa alaihi amruna sai annabi ya ce babu umarninmu akan aikin ba mu muka ce ai ba ma'ana babu dalili min alkitabi was sunna babu dalili cikin alqur'ani babu dalili cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa huwa radd to an mayar wanda ya wannan aikin aikin muttafiqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kiran yanzu ba a cewa ai ya dace hal yusrau na'am to ya zama ibada a lam yusra to bai zama ibada ba fakat in kana da wata fahimta ta cewar yanzu a ce kaza yanzu ɗauki maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam murnar aihuwar annabi mai tsira da amincin Allah mummunar fahimta ce fahimta ce gurguwa mutum ya ce to yanzu kai farin ciki da buwan manzan Allah ba daidai ba ne yanzu duniya ba za ta yi murna ba da Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am duniya tana farin ciki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya samu duniya fi zulumat a cikin dubbai ya cire mutane min zulumati ila nur daga dubbai zuwa ga haske lakin sai dai abinda ake tambaya shin Allah da manzansa sun yi shar'anta idan ranar aihuwarsa ta kewayo a yi biki a yi murna an shar'anta in an shar'anta fa hiya ibadatu wa in lam yusra in ba a shar'anta ba fa hiya bid'atu simple easy mun gane ai mardudun alaihi amaluhu ma'ana aikin sa aban mayarwa ne a gare shi la yuqbalu min ba za a karba masa ba bal bayan ma ba za a karba masa ba ya afimu alaihi yana ma samun zunubi a kansa li'annahu ma'siyatun wa laysa ta'atun domin wannan abin da ya aikata ma'siyatun sabo ne me yasa ya zama sabo babu umarnin Allah me yasa ya zama sako babu umarnin manzon Allah me yasa ya zama abu ba a karba ba tunda Allah da manzansa ba su yi umarni ba to fa huwa mardudu summa sannan sai malam ya ce summa inna manhajus salim lalle tsari kubutacce ma'ana tsari amintacce fi ada'il ibadatil mashru'a waran bada waran aikata bauta wacce take an shar'anta ta to musulunci tsarin da ya tsara wani gunya da matuƙar mahimmanci tsarin da musulunci ya tsara wurin ba da ibada ibadar kanta wanda an shar'anta ta tsarin da addini ya ce abi shi ne al'aitida ka zamanto matsakaici baina tasahuli wa takafu wa baina tashaddud wal gulu musulunci baya kan sakaci musulunci mana a tsarin ibada in za ka bada ita ka zamanto matsakaici wurin bada ita abinda ubangiji yake ka yi ka zamanto matsakaici wurin bada shi me yasa kar kai shishigi ka wuce gona da iyaka kar kai sakaci baka kai yadda aka ce ba mun gane kenan ana son baina tasahul wa takasul a takasul shine a samu me wato lalaci ta yadda ba za ka iya bada abin da aka ce a bayar ba a tasahul a samu sakaci ta yadda ka kasa kaiwa zuwa ga abin da aka ce ko ka wuce shi wannan in kai haka to baka fahimci ibada ba kinan yanzu idan na zo ni zan yi sallah to zan yi ta ne alal itidal menene alal itidal zan ba da ita kamar yadda aka shar'anta ta bi ghairi ifratin wala tafritin babu wuce gona da iyaka babu kuma sakaci a kanta in yanzu misali ka zo baka sallah ko ka zo baka wata aiki na ibada yanzu misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace mana idan muka yi sallar farilla mu faɗi subhanallahi talata wa talatin walhamdulillahi talata wa talatin Allahu akbar talata wa talatin mu cika ta da me la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai a cika ta na ɗari to yanzu in ka zo da ita ana san al'aikida ka zamanto matsakaici matsakaici shine yadda aka shar'anta kar yanzu ka zo ka ce a ai ni zan iya yin hamsin hamsin in ka ce zan iya yin hamsin hamsin yanzu ka wuce yadda aka karanta in ka ce to ina gaggawa ana jira na bari ne goma goma yanzu baka kai yadda aka shar'anta ba kenan me ake so al'itida zaman to matsakaici ta yane ne zama matsakaici yi abin da aka ce a yi aikata abin da shi aka shar'anta wa baina tashaddud wal ghulu kuma karka zamanto mai tsanantawa ka wuce yadda aka ce karka zamanto mai shishigi ka wuce yadda aka ce qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan ibada akan bauta sai Allah ya ce wa annabi fastaqim kuma ka tsayu kama umirta kamar yadda aka umarce ka fastaqim ka tsayu waran ba da bauta waran bauta wa Allah tsayu waran aikata bauta kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da duk wanda ya bi ka ma'ana duk wanda ya tuba tare da kai ai ma'ana wanda ya bi karantarwarka ya amsa kiranka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya tsaya kamar yadda aka umarce shi sai Allah bai tsaya nan ba sai Allah ya ce wala tatghaw kar ka shishigi kar ka wuce yadda aka umarce ka kar ka kasa kaiwa kuma inda aka umarce ka wannan ayar aya ce da take nuna ana yin ibada ne a bisa hali na al'itidal matsakaici fastaqim tsayu Allah yana gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama umirta kamar yadda aka umarce ka kenan in Allah ya yi umarni to tsayu yadda aka umarce ka kamar yadda na bada misali yanzu in ka zo za ka abin da ake yi azkar na bayan sallah in za ka yi Allahu subhanallah yanzu in za ka zama fastaqim kama umirta take ne talatin da uku fastaqim kama umirta kai din take yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar talatin da uku ka cika na ɗari da la ilaha illallah yanzu ka tsayu yadda aka umarce ka sai Allah ce wala taɗagau kar kai shishigi daga inda ka zo kace za ka iya subhanallah hamsin yanzu ka yi shishigi ka wuce yadda aka umarce ka kuma Allah ya ce mu tsayu yadda ya umarce mu ba tare da yin shishigi mu wuce gona da iyaka kan yadda aka umarce mu ba sai malam ya ce fa hadhihi al karima to lalle wannan aya mai girma fiha rasmun a cikinta akwai tsari akwai wani tsari da aka tsara da kuɗaɗin manhajar salim ga tafarki wanda yake shine amincacce fi fi'ilil ibadat wurin aikata ayyukan ibada wannan aya kamar ta ba da wani tsari ta ba da wata matafiya rasmun ta ba da wani manhaji wani tsari wata matafiya wanda take ita ce kubutacciya ita ce amintacciya wurin aikata ayyukan ibada wa zalika hakan kuwa shine bil istiqamati fi fi'liha wurin tsayuwa wurin aikata ayyukan ibadan ala tariqil mu'tadil a bisa hanya madaidaiciya alladhi laysa fihi ifratun wala tafriq wanda a ciki babu shishigi babu wuce gona da iyaka wannan yana daga cikin abin da aka samu yawan musulmai sai suka kasa ganewa wani sai ya ɗauka ibada akwai ra'ayinka a ciki alhali tauƙifiya ce babu fage na ra'ayinka babu fage na kana ga ya dace babu fage na ni zai iya abin da ya fata a'a fagen shine ka bi ɗariƙil mu'tadil hanya wacce take madaidaiciya wurin bin yadda aka ce ka yi ibada yanzu na taɓa yin jawabi a wani darasi da muka da ya wuce na ce yanzu kaga sallar asubahi ai sai an yi bacci ake yin ta mutane sun yi bacci sun huta sai su tashi sai sallar mai kamar a ce sallar asuba wata ibada ce wacce ake yin ta bayan kusan jiki ya huta to amma sai aka shari'a ta ce raka'a nawa biyu in ka ce to ai na yi bacci na huta ni kan ma zan iya yin shida to ka saba tsarin ibada ka saba yadda aka ce ɗariƙil mu'tadil shine ka yi ta yadda aka ce raka'a biyun nan shine ɗariƙil mu'tadil حسب الشرع معناه غرغدن يد الشريعه تشرعنتا كما امرت كما يد aka umarce ka ثم اكد sannan sai ubangiji kuma ya karfafa zalika wannan maganar bi qaulihi da fadin sa wala tatghaw kuma karfe shi shigi wa tughyan abinda ake nufi da shi shigi anan shine majawazatul haddi ka wuce iyaka ka wuce iyaka بالتشديد بالتشدد da tsanantawa wa tanaffu da kuma shishigi ai kaga wani hadisi can annabi sallallahu alaihi wa sallam yace halaka halakal mutanaffi'una masu shishigi ba sun halaka da annabi yana magana akan masu ziyartar kabarruka sai annabi yace halakal mutanaffi'un masu shishigi sun halaka kenan abinda ake nufi da wala tatghaw kar ka tsananta kai fiye da yadda aka ce kar ka shishigi ka kawo wa huwa al-ghulu in baka gane ba ma yace maka shine zurfafawa ka wuce gona da iyaka sai ya kawo maka malam sai ya kawo wani abu yace walamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya gane ai ya fahimta bi anna salafata min ashabihi cewar waɗansu mutane uku daga cikin sahabbansa taqalau sun yi sun zurfafa ma'ana sun wuce gona da iyaka fi a amalihim cikin ayyukansu haisu qala ahaduhum ta yadda ɗaya daga cikinsu annabi ya zo ya same su matasa ne ya tahaddathuna suna tattaunawa sai ɗaya daga cikinsu ya ce ana asumu wala afsiru ni tunda mun je mun tattauna da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya bautar manzon Allah take a cikin gida na samu labarin annabi yana yawan yin azumi to ni yanzu gaba ɗaya ma ana asumu wala afsir ni kawai zan yi ta azumi ba zan dinga shan ruwa ba ba ran da zan shan ruwa ya rayuwata wa qala al-akhar ɗayan kuma sai yace ana usalli wala arqud ni kuma sallah zan yi ta yi duk dare ba zan yi bacci ba wa qala thalith sai na ukun yace ana la atawzawwaju nisa ni kuma gaba ɗaya ma ba zan auri mata ba don kan su shagaltar da ni su haɗa ni bautar ubangiji na to da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji su sai annabi ya gane yanzu akwai at-tashaddud akwai tsanantawa sun wuce yadda aka umarce su mun gane cikin wannan abun nasu akwai at-tashaddud kuma can Allah da yace fastaqim ka tsayu kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'ak da duk wanda ya tuba tare da kai ai ma'ana da wanda ya bi ka wala tatagaw karka shi sai ya fartala maka at-tagyan at-tashaddud wa tanabbu tsanantawa da shishigi ka wuce har abin da aka ce kai sai annabi ya gane to su waɗannan kuma amma me ya ja musu wannan hirsu sawa kwaɗayin lada ne su da kwaɗayin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ana nuna ma cikin ƙoƙarin koyi da manzon Allah cikin ƙoƙarin neman lada a wurin Allah in kai shishigi ko ka tsananta sai ka rasa lada sai ka rasa abin da ake nema me ake nema a gurinka shine fastaqim kama umirta tsayu aikata bi yadda aka umarce ka kar kai shishigi kar ka wuce gona da iyaka قال صلى الله عليه وسلم sai annabi mai tsira da amincin Allah ya ce da su amma ana amma kun gani da Allah ya aiko ni zuwa ga wannan al'umma fa asumu afsir sannan bai ce nakan yi azumi kuma nakan sha kinan a yau in an samu wani sai ce shi azumi zai ta yi dan yana neman lada a wurin Allah ba zai sha ruwa ba a rayuwarsa to sai a ce yayi at-tashaddud ya tsananta kuma ibada ba haka take ba mu'tadil tariqil mu'tadil ka dauki hanya aka ce matsakaiciya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa atazawwaju nisa kuma ni nakan auri mata ni nakan kwanta ne bacci famar raghiba an sunnati wanda ya kyamaci wata sunnata daga cikin sunnoni na sai ga shi ba zai yi ta ba falaysa minni baya tare da ni da haka kai wanda kace sallah za ka ce ba za ka yi bacci ba to ni nakan yi bacci kai wanda kace ba za ka auri mata ba ni ina auren mata ina da mata in kace ka kyamaci aure to ka kyamaci sunnata in ka kyamaci sunnata to baka tare da ni kenan gwarin neman alkhairi sai a rasa mai alkhairin da haka a wannan gabar me ya kamata mu gane addini ɗauke shi ka bi shi yadda aka umarce ka muna ganewa addini wani kauli ana cewa man shaddada dina galaba wanda duk ya tsananta wa kansa addini illa galabahu ba wanda zai tsananta addini a kansa face addinin ya ne ya rinjaye shi in ka tsananta addini a kanka har kana nema ka wuce yadda aka umarce ka to addinin zai rinjaye ka addinin zai rinjaye ka ya zamanto har ka kai halin da ba za ka iya yi ba ba zai aikata a gudanka ba amma idan ka bi addini gwargwadon yadda aka ce a umarce ka gwargwadon yadda aka ce ka yi bana da za ta fi aikin hajji sai wata mata ta ce malam to yanzu irin mu masu shekaru wanda ba za mu iya tsayuwa sosai ba in mun je ranar arfa ya za mu yi in ce mata kamar yaya ta ce to an ce abin tsayuwa ne tun daga rana har rana ta faɗi babu zama na ce ba haka ba ne an kira shi alwuqufu bil arafa ba dan cewar dukkan abin tsayuwa bane dan kina tsaye kika ji kin gaji sai ki zauna idan ba za ki iya tsayuwa ba ma gaba daya sai ki zauna ki yi a zaune ya halatta tace a to abin ashe da sauki kaga in misali yanzu ka zo ka tsananta kace a a tsayuwar arafa dole gaba ɗaya sai a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya shar'anta ba da haka me ya kamata ka bi a matsayinka na musulmi to sai ka zamanto mu'tadil matsakaici to anan sai malam ya ce wa hunaka al'an a yanzu akwai fi atani minan nas akwai wasu yankin mutane biyu daga cikin mutane a cikin musulmai kuma suke ala tariqi naqibin fi amr al-ibada suna cikin wata hanya wacce take mai tukka da warwara ma'ana wacce take kawo kunki a cikin al'amarin ibada alfi'atul ula ga yadda yankin farko suke su yankin farko kassarat sun takaita fi mahkumil ibadati a wurin fahimtar menene ibada wata sahalat fi ada'iha sai aka same su da sakaci wurin ba da ita bauta din hatta aqalat kaseeran min anwa'iha har ya zamanto sun taure da yawa daga cikin nau'o'in ibada wa qasarata ala a'malin mahduda sai suka takaita ibada akan wasu ayyuka takaitattu su a wurinsu sai suka takaita ibada akan waɗansu ayyuka kawai takaitattu wa sha'airin qalilatin da wasu alamomin addini ko kuma abubuwan addini yan kaɗan tu'addi fil masajid faqat wanda ake yin su a cikin masallaci kawai sai suka dauka iyanan ne sai suka sake ganin wala majala lil ibadati fil bait babu wani fage ma babu wata mashiga ga bauta al'amarin cikin gida al'amarin cikin gida ba abin da ya shafi wa fil maktab ko kuma madabaka gurin da ake yin waɗansu ayyuka babu ولا مساجر ولا إيه ولا ولا المتجر haka kuma guraren da ake harkoki misali na cinikayya da abubuwa wala fi shari'i haka kan tituna gurare da ake yawo kan tituna hanyoyi da ake bi babu wala fil mu'amalat haka cikin mu'amaloli babu wani abin da ya shafi ibada wa fi siyasat haka kuma cikin harkoki na siyasa babu kaga waɗannan sai suka taƙaita ma'anar ibada sai suka batta akan abubuwan da ake yin su kawai fil masajid in ka shigo sallah to a wurin ka ruwa ibada in ka ɗauki ƙur'ani za ka karanta a masallaci kana ibada in ka ɗauki alwala za ka yi nafila kana ibada amma yanzu idan ka koma rumfar kasuwa babu ibada an gane idan kana neman mulkin siyasa babu ibada idan kana shago babu ibada idan kana wani ma'aikata misali an ɗauke ka aiki a wata ma'aikata babu abin da ya shafi ibada walal hukum kuma babu wani hukunci fil munaza'at wadan kace nace da yake faruwa a cikin al'umma shari'a bata shigo ba wala ghairi zalik haka kuma babu a cikin waɗanda abubuwa waɗanda ba wayannan ba min shu'ul hayati a cikin sha'anoni na rayuwa kuma da gaske ne wa'annan fi'atun minan nas yanki daga cikin mutane akwai su da yawa cikin al'ummar musulmai yanzu wani idan kuna wata harka sai ta mu kar ka kawo mana addini anan mu kar ka kawo mana addini mu kar ka kawo mana addini anan eh ko kowa a yau ko kuma sai mu misali sai a ce an shigo zama to to jama'a yanzu wannan zama dai mun zo zama ne akan kaza dan Allah kowa ya kirki aqidarsa in ya fita ya je aqidarsa kaga yanzu wannan akwai fahimta kuma da mutane da yawa suke da ita irin wannan siyasa ne harkar rayuwa ne harkar kasuwa ne harkar kaza ne a'a babu addini a ciki ba bauta a ciki alhali dukkan su'ulul haya dukkan tsari na rayuwa sha'anonin rayuwar ɗan adam da ɗan adam zai yi akwai yadda ubangiji ya fita sarrafin wannan rayuwa in kai to kana ibada Allah ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhliqa al arda wala tablugha al jibala tula walan tablugha al jibala tula Allah ya ce wala tamshi fil ardi marahan kaga kenan anan hatta tafiya alal ardi akan ƙasa ai shari'a ce ta gaya ma ga yadda za ka yi in kai yadda shari'ar ta ce to bautar Allah kake yi ko sannan magana shari'a ta gaya ma har ma Allah ce inna ankara al-aswat da sautul hamir idan kai sauti mu'tadil matsakaici bai zamanto ana ta faɗi ba na ji me kace ma kana mai da kanka wani ciki ciki a baka yi kuma kamar sauti irin na ihun jaki ba kai daidai matsakaici ibada kake yi in ka je kwanciya sai aka ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a kwanta sai ka kwanta yadda annabi yace a kwanta ibada kake yi kenan wannan yanki na farko na mutane sai malam yace su matsalar su shine sun taƙaita fahimtar ibada zuwa ga wasu abubuwa taƙaitattu waɗanda ake yin su fil masajid na'am sai malam yace eh yace salihul fawzan yace lil masjid fadlun masallaci yana da falala mai mai yawa wa yajibu an tuaddi fihi salawatul khams kuma ya wajabtar ma a bada salloli guda biyar da ake yi a cikin sa walakin sai dai ita al ibadatu tashmulu kullu hayatil muslim ita ibada ta tattari dukkan rayuwar musulmi dakhilul masjid wa kharijihi a cikin masallaci ne ko a waje ne in ka bude shago za a zo a saya ko kai ma za ka je ka sayar wannan aikin da kake a cikin shago sai kana tsare dokokin da ubangijinka yace ka tsare ba komai za ka saya ba ba komai za ka sayar ba za ka guji riba za ka guji biyu almuharrama dukkan nau'o'in cinikayya wanda shari'a ta hana za ka yarda kai ka nisance su bautar Allah kake yi sai mutum ya kira ka ya ce kai man noma a gona a matsayinka na ɗan barema sai ka je ka hau kan kunya sai kake yin yadda za ka tsira a wurin Allah ba cuta ba cutarwa ba ha'inci bauta kake yi kai fitar ma da kai don ka nemo abin da za ka rufa wa kanka asiri bauta kake yi da haka sai malam ya ce sai da ita ibada ta tattali duk abin da ya tattaro rayuwar musulmi gaba ɗaya a cikin masallaci ne ko a wajen masallaci mun ji yankin mutane na farko wanda su sun taƙaita ma'anar ibada ga abin da ke faruwa cikin masallaci kawai ko kuma sha'airar kalila in kana azumi zai ce bauta ce in kana karatun qur'ani bauta ne in kana sallah bauta ne amma sauran shi'urul haya sai yake ganin ba bauta a ciki wasi'atun saniya yankin jama'a na biyu kuma ita kuma bata takaita ba ta shaddada sai ta tsananta ita kuma sai ta tsananta fi tadbiqil ibadat wadan bada wadan dabbaka ita ibadar ila hadda taqarrub hatta kai ta matsayin wuce gona da iyaka hatta mai ta matsayin zurfafawa farafa'atul mustahabat sai ta daga abubuwan da suke mustahabai ne ma ila martabatul wajiba kaga wannan idan abu an ce mustahabi kai ka daga matsayinsa ka ba shi matsayin wajibi to yanzu a tsari na addini a tsari na ibada ka tsananta kuma mu guji wannan duk abin da yake sai aka ce wannan abin mustahabi ne sai ka mayar shi wajibi ka tsananta mun gane yanzu misali a sallar asubahi karatun alqunut ne mustahabi ne sai ka zo ka bi liman sai ya yi alkunut ya aikata mai mustahabi sai ka bi liman da asuba sai ka ji bai yi alkunut ba za ka tuhume shi ba tuhuma a kansa idan ka tsananta ka ce a'a dole ne a asubahi sai an yi alkunut wanda ka yi tashaddud ka tsananta ka wuce gona da iyaka wa harrabat ba'd al-mubahat kuma sai suka haramta tashin wasu abubuwa waɗanda suke su kuma mubah ne a shari'a akwai abin da ake kiran sa al-mubah shi halal ne kawai wani abu bai shigo cikin sa na ga yadda za a yi ba yanzu misali in ka ɗauki yankan layya wannan shari'a ne ba a yankan layya sai a ranar goma sha ɗaya sha biyu ga watan zulhijja ko sannan shari'a ta faɗi irin dabbobin da za a yanka ko da ke bana na june ce za a iya yin laye da zakara ko da kurciya a najeriya nan wani wani mai azariya akwai wani hadisi na abi ayyub wanda hadisin kwata-kwata ma bai fahimce shi ba tunda bai fahimci hadisin ba ya bar masa wata fassara bai bai jingina hadisin ba inda can hadisin yake nufi ba Allah ya tsawaga ba nan zan shiga ƙware da gaske ka gani mutum ya shiga wani layi daban akwai almuba amma yanzu akwai yanka yanzu yanka na aƙiƙa shari'a ne ko tunda shari'a ne ta shara'anta ita ma yankan hakika akwai dabbar da aka ce a yanka akwai kuma lokacin ma da aka ce a yanka ta akwai aibubbukan da aka ce a nisanta amma yanka almuba almuba yanzu in je in sai tinkiya in yanka dan ni da iyalena misali mu ci nama wannan almuba baya ɗaukan dokokin da yankan laya yake ɗauka ko da daddare sai mutum ya yanka kuma in kafa uku ne ma da ita tinkiyar misali ko ragon sai ka yanka ka ci ko kafa biyu ne ma da ita in makauniya ce ma gaba ɗayan ta duba ta gani sai ka yanka sai ka ci wannan sunansa almoba to irin waɗannan mutanen sai malam ya ce su suka haramta ba'dul mubahat sashin abubuwan da suke halal ne sai suka haramta su wa hakamat bitadlili sai kuma suke hukunci akan bata ma'ana sai suka hukunta duk wanda ya sabawa irin fahimtoci da suke kai sai suka mar hukunci da bata in ka kula da wasu yankuna duk da nan mu ba mu da irin waɗannan aƙidodin amma hatta mu yanzu misali a nan za ka ga akwai wasu fahimtoci na 'yan bid'a wa'anda suna yin hukunci bitta da yau da ɓata da rashin san annabi da kaza da kaza ga wanda bai yarda da irin fahimtar da suke kai ba yanzu misali in ka kai ba za ka yi maulidi ba a wurin 'yan bid'a sunan ka maƙiyin manzon Allah kaga wannan hukunci yayi bitta dalil akan me akan wani wanda ya bai yarda da abin da yake kai ba wanda abin da yake kai din kuma kuskure ne ba shari'a bane ba daidai bane ko kuma su hukunta ka kai a matsayin mai kuskure akan mai alaman khalafa duk akan wanda ya saba wa mai manhajiha manhajin da suke kai wa khaffa a mafahimiha kuma ya kuskure da fahimtar irin waɗannan manhajin da suke kai alhali wa khairul hadai mafi alkhairin shari'a dai ita ce hadin muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur alhali mafi sharrin al'amari muhdathatuha ita ce abubuwan da kagar su aka yi farar su aka yi to yanzu ta yaya misali za a ce wannan abun kagar sa aka yi sai ka ɗauke shi sai kake yin sa a matsayin addini sai na ga wannan abun ya saba wa addini domin bid'a ne ni da naki bid'a sai ka mun hukunci da batacci sai ka mun hukunci da wanda yake kan kuskure me ya jawo ba at-tashaddud ne tsanantawa a cikin addini yin abin da ba umarce ka ba shine ya jawo kun ga wa'annan suna da bambanci da wancan fi'atun jihar farko da muka yi magana su waɗancan taƙaita fahimtar addini fahimtar ma'anar ibada ne suka taƙaita ta akan wasu abubuwa ‘yan kaɗan su kuma waɗannan sai suka tsananta hatta abin da ba addini ba suka shigo da shi suka ƙara shi suka tsananta har kuma suka yi hukunci wanda bai yarda ba baya kai yana kan kuskure yana shi ɓatacce ne wanda muna gani na'am to mutane ba su yadda ba to alhali kuma kaga taruwa misali a kulla aure menene ibada ne to tunda ibada ne da ita da sallah duk ibadu ne inda yanzu a rako liman da kiɗa sai mutane su ya an zo da sabon al'amari ai ya haka kai wani liman ba za a bi sallah ba to amma ya za ku zo guri ɗaurin aure da kaɗan da an haramta in haram ne a can ya kamata ya zama to haram ne in kuka halatta shi a nan kuka haramta shi a can to ku shigo da wani abu cikin addini eh wanda kaga wannan ba daidai bane shi ma al'ada ce ta bahaushe ko banan nan kamar yadda malam ya faɗa na ga wanda matarsa ta aihu a satin suna shine satin layya sai zo same ni akan benci a unguwar mu kofar Alhaji Ayuba inda nake zama wani lokacin sai ce malam to ni fa suna ya haɗu min da da layya yanzu malam wanne zai yi nace masa layya za ka yi ai ta ce mai ƙarfi ce kai malam ai ɗan nawa sai a ce ka za ka rance kuma ka tambaya ni da ma ka san kana da matsayarka dan me zaka tambaye ni ya to ai ku ne malama ya kama in ce to ai tunda kai da kuma har ni din na kai ka tambaye ni sai ka yarda da abin da na gaya ma da haka ka je kai layya in ba ka da damar da za ka yi layya kai hakika kai layya in ku kana da damar duka yanka su gaba daya ka san abin da ya faru da na dawo washe gari sai wani ya ce min ana ce markibi sai ya ce malam ka san magana da kai jiya yace kana tashi wannan yaron da gefen sai ce kai ajiye malam fahimtar za to wallahi tallahi danka za a sa shi a bakin duniya eh yace za a sa danka a bakin duniya danka za a ce ba a maryan kawa zai yace wai dan ma zai zama dolo yaje kaga wasu abubuwan ma wa'anda ba su nawa kai Allah ya tawaka isa ce ai ba mar ba maryan kawa to kaga dukkan waɗannan shi yasa malam a farkon wannan fasalin yake fahimce fahimce na kurakurai da mutane suke yi dangane da abin da ya shafi ibada bauta ko dai a samu takaitawa ko a samu atashaddud mu duk gashi nan yanzu kaga wanda ya fifita hakika akan layya atashaddud yayi atashaddud yayi wanda ya dauka babu babu babu addini sai in an shigo masallaci ko azumi takaitawa yayi ya takaita ibada ne ita kuma ta shiga komai na bangaren rayuwarsa muna da lokaci ko al-faslu sadis fasali na shida shi kuma wannan fasali zai yi bayanin raka'iz al-ubudiyya as-sahiha ginshikai in an ce ar-raka'iz su ne kamar asal ginshikai na bauta wacce take ingantacciya dole bauta wacce take ingantacciya kai kanka kana iya auna bauta ka ga wannan bautar ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba ce idan bauta ingantacciya ce to sai ta hau kan wa'annan ginshiƙai da malam ɗin zai lissafa insha Allah idan bauta wato gamsasshiya ce sai ta hau kan waɗannan ginshiƙai sai malam yace innal ibad badaka lalle ita bauta tartakibu ala salasata raka'i tana hauhawa ne ma'ana tana kafuwa ne akan ginshiƙai waɗanda suke guda uku duk bauta sai tana hawa kan waɗannan ginshiƙai guda uku hiya alhubbu wal khawf war raja' الحب والخوف والرجاء الحب سو soyayyarka da mahaliccinka shine wa shine Allah wal khawfu tsoron da kake wa Allah yasa kake bauta mar war raja fata ƙauna da kake na samun wani alkhairi a wurin Allah yasa kake mar bautar in mutum ya ce yana bauta ba don waɗannan ba zai shiga wani layi a cikin wasu layuyyuka daban mun gane yanzu idan na zo ina sallah to sallan nan dole sai ta ɗauki waɗannan ginshiƙai guda uku ina yin ta ne saboda tsananin soyayya ta ga mahalicci na ina yin ta ne ina tsoron in ban yi ta ba akwai hukumar da mahalicci na zai mun ina yin ta ne ina fatar in na yi ta ta karɓo akwai sakamakon da nake tsammani a wurinsa sai na yi bautar da waɗannan abubuwa guda uku amma abin mamaki kaga waɗannan abubuwa sai ka samu mutum mai wa'azi ne ma ko wanda zai sa a gaba mutane a gaba ne yana faɗa musu abubuwa musamman masu tasawwo yan dariƙun sufaye sai ka ji mutum yana cewa ni in dan wuta ne ba zan ki saba wa Allah ba ni in dan aljanna ne ba zan bauta wa Allah ba ni ina bauta wa Allah ne kawai saboda annabi Muhammadu ji wawa bai gane bai gane ma'anar ibada ba bauta dole kai na ji wani yace shi wallahi summa tallahi wato a tashabbud da kake gani wallahi illa ne yana iya fitar da mutum a musulunci amma kuma daga cikin manya-manyan matsalolin shi ne a samu kamar yadda ya ce wa haka madbuta dalil a samu wanda bai yarda da wannan fahimtar ma sai ka ɗauke shi ɓatacce wani ya ce ni wannan a wannan satin ma na ji wani yana faɗa ya ce ni ina san aljanna ne ba da ni'imomin da yake cikinta ba ba ruwana ma da abin da Allah ya tanada ni nimomi a cikinta kawai ina san aljanna ne saboda akwai annabi Muhammadu a cikinta kaga wannan magana din ka duba ambiguous statement ne wani irin magana ce wacce ba haka take ba a wurin Allah ba haka take ba a wurin Allah bai fahimci Allah ba bai fahimci manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam yayi at-tashabbud mai tsanani نعم من رغبا ورهبا وان مالك din zai kawo cikin wannan falhaqal hubbu ma abdulli so tare da kaskantar da kanka ga abin da kake so wal khawf ma arraja tsoro tare da fata daga wanda kake tsoron la budda fil ibadati babu makawa a cikin bauta min ijtima'i hadhihi al umur sai an hada waɗannan al'amura Kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce fi wasu ibadihi mu'minina da yana siffanta bayansa muminai sai Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbuna da Allah yana magana cikin suratul ma'ida sai Allah ya ce yuhibbuhum su wa'annan bayin muminai din na mutanen kirki Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma suna san Allah da haka mai imani yana san Allah wanda duk kake sansa kuma kana iya yarda ka ƙasƙantar da kanka saboda shi an gane duk abin da kake so yanzu in kana son abu sai bautar da kai ba bauta a matsayin istilahi ba yanzu idan ka je ka siyo misali wannan wayar saboda kana ƙaunar misali a ce matarka ko yarinyarka wata budurwa da kake nema sai da ka zo gurin hira sai ka ce mata ga wannan wayar na kawo miki ta karɓa ta ce kai wannan tana da kyau amma ba wannan muka yi magana ba MZ20 muka yi magana sai ka ce a ba komai a ayin da gani zama bai tashi a shago ba sai brrr sai ka buga mashin sai ka koma shagon sai ka je ka karɓo MZ20 sai ka dawo da ita yanzu ka bautar da kanka ko baka bautar ba amma me yasa ka bautar da kanka saboda alhubb shi yasa aka ce alhubb ma'azzul so tare da ƙasƙantar da kanka ga abin da kake sa wai eh hausawa suka ce menene ya fi bauta sa kai ya fi bauta ciwo to shi kuma sa kai din abin da yake kawo shi alhubbu ne alhubbu shi yake kawo sa kai kaga mutum ya ta ɗawainiya akan abu ko bai samu ko kwandala ba kuma ya fi wanda zai samu kwandala yi saboda ya sa kansa yana son abin shine malam yace da Allah yana siffanta masu imani sai Allah ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san Allah kuma shi ma Allah din yana san su wa qala ta'ala wallazina amanu sai Allah ce waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi sun fi tsananin soyayya ga Allah fiye da waɗanda ba su ba sai Allah madaukakin sarki wa qala kuma Allah madaukakin sarki yace fi wasfi rusulihi wa anbiya'ihi da Allah yana siffanta manzanninsa da annabawansa Allah ce innahum lalle su kanu sun kasance yusari'una fil khaira suna rige-rige wurin aikata ayyukan alkhairi wa yad'unana kuma Allah ce suna bauta mana ragaban wa rahaba ragaban don kwaɗayin alkhairin da ke hannunmu inji Allah wa rahaban da tsoron abin da ke gurinmu na ukuba wa kanu kuma sun kasance lana a gare mu khashi'ina masu kaskantar da kai wa qala ba'd salaf wani malami daga cikin sashin magabata sai yace man abada Allah bil hubbi wahdahu duk wanda ya bauta wa Allah saboda yana son Allah kadai ba wai dan shi yana tsoron azabar Allah ba ba wai dan yana fatar samun alkhairin aljannar Allah ba fa huwa zindiqun zindiki ne wannan ba a irga shi cikin musulman kirki in mutum ya ce a ni ba wai dan ubangiji zai min azaba shi yasa nake tsare dokokinsa ba ni ba wai dan Allah ya sa na aljanna shi yasa wai nake bauta mar ba ni kawai ina bautawa Allah ne saboda ina kan Allah zindiki ne zindiki ne shi wa man abadahu wanda kuma yake bautawa Allah bir raja'i wahdahu shi yana bautawa Allah ne kawai saboda tsammanin alkhairin da ke wurin Allah shi baya bauta wa Allah saboda san Allah baya bauta wa Allah saboda tsoron abin da ke wurin ubangiji na uku ba shi yana bauta wa Allah ne na kawai tsammanin alkhairin da ke hannun Allah wannan fa huwa murji ya zama murji ko mun san a cikin aqidu akwai wanda ake kiransu murji'a dama ai abin da ake kiransu murji'a ta'akkarul azaba ne su ai Allah madaukakin sarki da yana magana kan Annabi Musa da dan uwansa Haruna sai Allah ya ce qalu sai mutanen Fir'auna suka ce arje wa akhafu ko jinkirtar da shi da dan uwansa wa ba'ath fil madaini hashirin to murji'a waɗansu mutane ne wanda sai suka saba aqidar ahlus sunna wal jama'a su a wurin murji'a mutum yana zama musulmi ne kawai da yadda da kaɗaitakar Allah baya kafirta bil ma'asi saboda wani aikin sabo da yake aikatawa matukar ya yi imani shi kenan don kaga baya sallah ba kafiri bane shi su a gurinsu a ɗa'atu la tanfa'u ɗa'a ba ta amfanarwa kamar yadda wal kufru la yadur ma al iman an gane su ake kira murji'a to in mutum ya zamanto me yasa kira su murji'a li'annahum ta'akkaru al'azaba su suka jinkirtar da azaba cewar ai duk wanda yake bautawa Allah in dai ya yarda da samuwar Allah ya yarda Allah ɗaya ne ba dama ka ce wai shi kafiri ne ko ba a zartar da shi suna jingina aqidar su da wani faɗin Allah subhanahu wata'ala inda Allah madaukakin sarki yace wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim sai suka ce dan haka dan in dai mutum ya yarda Allah ɗaya ne kai a matsayinka na musulmi sai dai ka bar shi a ga Allah dan kaga baya sallah ko baya azumi ko baya zakka ko yana zina ko yana shan giya ko yana luwadi ba za ka ce zai shiga wuta ba a'a Allah bai saka wannan ba dan Allah ya ce wa akaruna marjuna li amrillahi imma yu'adhibuhum aw yatubu alayhim kaga wannan mummunar fahimta ne sai kai murji'a cikin irin waɗannan aqidu sai yace wa man abadahu bil khawf wanda kuma yake bauta wa Allah bil khawf wahdahu da da iya tsoron azabar Allah kadai fa huwa hururi shi ma ana kiransa wayannan su ma wani bangare ne na wata aƙida daban wanda su kuma aƙida ce wanda suka saba wa ahlus sunna suka saba wa khawarij dan haka sai malam yace wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid wanda yake bauta wa Allah yana san Allah yana tsoron azabarsa yana fatan rahamarsa to wannan fa shi ake kira mumini muwahhid mai kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi insha Allah darasi na gaba zakara, haɗa shekul Islamu fi risalatihi al'ubudiyya. Abinda muka karanta daidai muna roƙa Allah maɗaukaki ya haɗa mu cikin ladan sabon da mafi kuskure kuma muna roƙa Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Sannan mun sani akwai wancan gari ina ganin mun je wa ziyartai sau biyu su ramai. can ƙarshen ƙasar ƙaramar hukumar Katagun tsakanin iyakarmu da jama'are sannan kuma an sanya yanzu za a yi wa'azi in Allah kai mu ranar Juma'a a garin Zaramai wannan wa'azi kuma za mu haɗu ne da mu da ƙaramar hukumar jama'are da ƙaramar hukumar Itas Gaɗau dan a yi wa'azi a garin Zaramai kuma ana sa ran fara wa'azin tun da misalin ƙarfe biyar na yamma. yau da aka yi zama a majalisar zartarwa sai aka zartar bayan fitar motar kungiya an kuma an kuma kallafawa anguwar Nasarawa da anguwar Idris Zubairu da matsangon yamma da matsangon gabas alal akalla su nemi mota ɗaya wanda za ta tafi ziramai su nemi wata ƙaramar mota wanda za su yi folin ɗinta wanda za ta je ta ziramai sannan an kallafawa anguwar masallaci da kujuru da kamun kuka da steel locust su ma su nemi wata mota guda ɗaya wanda za su sa mata mai wanda za ta je zira mai dukkan waɗannan motoci da motar ƙungiya da waɗannan motoci da waɗannan rasa za su zo za a zo a yi sallar la'asar a nan masallacin ƙofar marigayi malam muhammad da ismail daga an yi sallar la'asar za a shiga mota a tafi zira mai ana zuwa kuma insha Allah ƴan agaji suka yi wayarin aka ɗan tattauna insha Allah za a fara wa'azi kuma karamar hukumar jama'ar za su zo karamar hukumar ita za su da Allah kowa ya je ya bawa shugabannin rassan sa haɗin kai dan a samu wannan wa'azi a ga an yi shi kamar da su mutanen jira mai ranar mutum ɗinta sun zo su mun yi zama da su kuma sun buƙaci a kambama wa'azin ba kamar wa'azi guda uku da suka gabata muka je ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم انت الحق وذك الحق لا اله الا انت الاول والاخر والظاهر والباطن kuma muna ganin abin da ke faruwa a duniya musamman